إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna darasi na 89 29 ga watan safar shekara ta 1448 hijiriya wanda ya dace da 12 ga watan august shekara ta 2026 miladiya za mu ɗora karatunmu na wannan littafi na zadar mustaqni a wannan masallaci na Usman bin Affan kofar garin kai Kano Nigeria idan yan za su iya tunawa muna cikin wato magana ne akan hukunce-hukuncen limanci bayani akan a waye ya cancanta yi wa mutane limanci ya fi dacewa yi wa mutane limanci a satin da ya wuce mun yi magana akan inda malam ya ce wa hurrun wa hadirun wa muqimun wa basirun wa maktunun wa man lahu siyabun aula min diddihim malam ya ce daga cikin waɗanda ake son su yi limanci akwai ɗa ya zama ɗa ne shi liman ba bawa ba kun san akwai bawa akwai kuma ɗa a wannan magana ta cewa wanda zai zama liman ya zama ɗa ba bawa ba wannan min babil afdaliya ne babi ne na falala ba wai ana nufin idan shi bawa ya yi limanci limancin bai yi ba ko sallar ba ta yi ba a menene to hikimar da ta ce ko ta sa kada kada kada bawa ya zama liman suka ce li'annar rifka ya kunu bi sababil kufri duk wanda ka ji ya zama bawa to da akwai kafirci a farko daga baya sai musulunci ya zo bai zama bawa ba sai da da ya yi kafirci amma ya gane sai ya zama musulmi to sai suka ce a jihadi ne an aka ji aka kamo ribatattun yaƙi asalin samun bawa kenan idan an je an yaƙi kafirai waɗanda aka kakkamo a matsayin asara ko asra waɗanda suke ribatattun yaƙi to su ne suke zama bayi to kaga suna kafirci shi yasa sun je su faɗa da musulmi aka kamo su aka dawo da su don su ci gaba da bauta ɗin ko da suna cikin kafirci amma sai suka musulunta to duk wanda aka riko shi daga wajen yaƙi aka shigo da shi garin musulmi to duri ba alaihi rik sai a buga masa stamfi ya zama bawa to wannan tawaya da ta same su wanda da ba musulmi ba ne originally kenan shi yasa aka ce gwanda a gabatar da wanda asalinsa musulmi ne ya zama limamin mutane shi ya fi dacewa amma fa babu wani nassi daga annabi alaihi salatu wassalam da ya ce kada a sa bawa ya zama liman idan bawa ya zama mahaddacin alkurani ya shigo ya yi musulunci ya zama mahaddashi alkurani ya zama mai ilimi ya zama malami ya san sunna to in aka hada shi da ɗa to a nan gurin fa bawan ake gabatarwa idan bawa ya zama mai ƙur'ani ya zama mai ilimin addini ya zama ya san sunna ga kuma shi ɗan cikakke amma bai da waɗannan sigofin to za a gabatar da wannan bawa ɗin ne akan wato shi ɗa duk da cewa akwai malaman da suka ce sam duk wanda yake bawa ne ba zai yi limanci ba to wannan maganar na cewa la ya ummul abdu abadan wai bawa ba zai taɓa yin limanci ba har abada wannan ra'ayi ne za'ifi a cikin maganganun malamai ra'ayi ne mai rauni ƙur'ani ya mai da shi ya zama mai matsayi ko da shi bawa ne inda ya haddace alƙur'ani kuma yana da ilimi to iliminsa zai mai da shi ya zama yana gaba da ɗa a wajen limanci shi yasa wani aka tambaye shi cikin salam magabata na ƙwarai wai yaya bawa zai iya yin limanci ko akar makalla ya ce subhanallah subhanallah sai da ya tasbihi ya ce wannan wace irin tambaya ne ya ce wa malla ya salli wa ra'a ikrima waye a cikin ku ya isa ya ce wai ba zai yi sallah a bayan ikrima maula ibn abbas ikrima asalinsa bawa ne ka ji sunansa sai ka ce saboda bawa ne wanda iliminsa ya cika duniya akwai mai magana a duniyar ilimi bai san ikirma ya ce to waye zai ce ba zai sallah a bayan ikirma ba da kuma irin su nafi'u maulab na umar an nafi ga riwayoyinsa nan barkace a cikin hadisai yaya za a ce saboda nafi'u bawa ne ba zai limanci ba da haka wannan maganar na cewa bawa ba zai yi limanci ba kwata-kwata magana ce mai rauni a bata da ainihin wato ƙarfi saboda an samu salaf magabata al'a'immatul ajilla manya-manyan malamai kuma asalin su bayi ne don haka ko da da sun zama bayi baya nuna cewa ba za a ba su hakkinsu na ilimi ba kuma da ƙoƙarin da suka yi a karatu dole ne a kaddamar da su saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana cewa in dai za a gabatar da liman to a samu wanda yake gaba da kowanne akan Qur'ani da kuma ilimi a cikin addini in matsala ta biyu sai limancin makaho a limancin makaho an ce a gabatar da makaho ne akan mai gani shi ma maganar gabatar da makaho akan mai gani babu nasi magana ce ta malaman fikihu sun ce daga cikin dalilai suka ce to ai shi makaho idan aka sa shi a gaba ma zai iya yin kabbara harama ma ba gabar yake kallo ba wai sai an saita shi an nuna mai ga alƙiblar sai aka ce to sai suka ce to an ya dago da garkuyi ko in yi sujada ya daddagowa zai iya kaucewa alƙibla bai sani ba kuma a bayansa ana sallawa zai zo ya dada saita shi ina fatan kuna ganewa wai saboda baya gani wannan yana daga cikin wato dalilansu to amma dai malamai suka ce babu nassi karara da ya ce wai dan mutum makaho ne ainihin wato da zai limanci ba shi ma idan ya samu hadda alkur'ani Allah ya bashi ilimi zai zama liman kuma da yawa daga cikin malamai suna kan ganiyar ilimin su suka makance ko Abdullahi ibn Abbas ai ya makance daga baya to sai a ce ba za a gabatar da shi ba saboda makaho ne kenan wannan maganganun ra'ayuka ne na wasu malamai na fikihu amma ba magana ce mai inganci ba yawa da yawa daga cikin malamai waɗanda Allah ya ɗora musu makanta amma basirar su ta fita masu gani makaho ne amma iya da basirar da ya fi mai gani kuma makaho mu a wajen mu a musulunci amal kal makahon zuciya shine makaho idan Allah ya ba mutum alfiqhu fid din وحفظ كتاب الله وفهم السنة to yuqaddam ala al-basir Allah ya bashi wadannan abubuwan to ai sai an gabatar da shi akan mai gani ko da kuwa kafiful basari ne sannan mai kaciya maktum mai kaciya a ake so a gabatar sama da mai loba menene mai loba wanda i girma ba a yi masa kaciya ba shine al-aqlafu a larabci ana ce da shi al'aƙalafu mai loba gairu maktun kenan na yi muku bayani satin da ya wuce suka ce saboda duk wanda yake da loba lobarsa tana iya ajiye masa fitsari ko ta najasa wannan zargi ne amma ba a sani watakila in ya wanke kuma ai yawon ko kamar yadda yaro mai loba da mai kaciya mai loba idan ya fitsari fitsari yana zama a cikin lobar aklaf din ina fata ana fahimta to sai suka ce bai kamata limamin mutane ya zama mai loba bai da kaciya ba me dalili suka ce al-maktunu akmalu taharatan min al-aqlafi mai kaciya ya fi cikar tsarki sama da wanda yake mai loba saboda ajiye wannan fitsari da ake cewa zai iya yi wa yayi amma na min babin ihtiyat ne sun yi maganganu akan limanci mai loba shi ma dai ku rubuta babu wani nassi da annabi ya ce wai in mutum yana da loba bai da kaciya kada a gabatar da shi zalla zance mafi inganci ya halatta yanzu kamar misali mutum biyu su musulunta a take ɗaya daga cikinsu yana da kaciya ɗayansu bai da kaciya kuma duka sun haddace alkur'ani bayan sun wato sun musulunta ɗin ko kuma ɗayansu yana da ƙur'ani yana da sunna amma loba ne ɗayansu kuma mai kaciya ce mai kaciya ne amma bai da ƙarfin ƙur'ani da suna irin na wancan to a nan wanda za a gabatar za a gabatar da wanda yake da ilimin saboda babu nassi da ya ce kada a gabatar da mai mai loba to amma idan an samu mai loba da mai kaciya iliminsu daya wa za a gabatar mai kaciya ina fatan kuna ganewa yawwa sannan sai a magana akan sallah bayan wanda yake kafiri da fasiki mun yi magana akan fasiki da nau'in fasikanci a satin da ya gabata bai halatta a yi sallah a bayan kafiri ba duk wanda ya zama kafiri ne bai ijma'il ulama'i ba sai an yi dogon sharhi da bayani ba ba a yin sallah a bayansa ina fata ana fahimta suka ce li anna imamatul kafiri la tajuzu limancin kafiri bai inganta ba bai halatta ba ballantana ma a gabatar da shi ina fata ana fahimta wasu malamai suka ce idan kuka bi mutum sallah sai daga baya ya bayyana cewa kafiri ne wataƙila ya ridda to sai kun sake sallah dukkan kuma sallah ce in gari ne gaba ɗaya suka bi liman da ya bayyana cewa a shi ya kafarta to shi kenan lalle sai an je an sake sallah ina fata na fahimta wasu malaman suka ce wallahi in ya shekara biyar da yi muku sallah daga baya aka ce ai lokacin da wane ya ja ku sallah ai kafiri ne ai sai aka ce to wallahi ko shekara biyar ne sai kun maimaita sallah ina fata ana fahimta wannan kenan a an samu a tarihi wasu sun yi sallah a bayan wani sai daga baya ya bayyana gare su cewa shi kafiri ne a fa'adu salatahum suka maimaita sallolinsu bayan shekara biyar to haka abun yake lalle zai iya yi wa watakila wani ya ɓoye kafircin ya zo ya muku sallah sai daga baya a zo a ga cewa a shi kafiri ne to kar ma a gabatar da shi in an fahimta haka in kuma ba a fahimta ba aka gabatar da shi to sallah sallah dai wace ba akwai akwai fasiki akwai adili fasiki kishiyar adili to malamai sun yi ta magana akan hukuncin limancin fasiki shine waye fasiki alladhi yartakibul kaba'ir wane ne liman fasiki limamin da aka ga liman ne amma yana ƙarya fasiki ne limamin da yake yana shan giya fasiki ne limamin da yana limanci amma ana ganin yana yin zina wannan fasiki ne yana irtikabin kaba'ir duk wata kaba'irar zunubi wannan mai aikata ta yana sallah yana kalmar shahada amma bai iya daina ƙarya ba bai iya daina zina ba bai iya daina watakila luwaɗi ba bai iya daina waɗannan abubuwan ba musulmi ne amma fasiki to waye adali in an ce ka aiwa ne adali ne to wanda baya aikata waɗannan abubuwan shine adali adali shine alladhi la yartakibul kaba'ir wanda baya aikata kabiran zunubai sannan kananan zunuban ma baya ci gaba da aikatawa duk wanda yake adali ne yana kokari ba zai kaba irin zanubi ba kuma kananan zanuban ma da ya gani tuba yake ina fata ana fahimta yawwa kuma agalabin rayuwarsa ma'ana ya taɓi fi fil agalabin saga'ir a galibin rayuwarsa baya aikata kananan zanuban ma ina fata ana fahimta to wannan shine adali to wannan shi aka fi so ya zama liman ba wancan na farko wanda yake wato fasiki ba to malamai sun yi magana cewa wani ne ya zo ya wuce wa mutane sallah bayan ya musu sallah a zahirin sallah ya yi karatu mai kyau ya yi rukui mai kyau amma kuma sai ya bayyana cewa wannan mutumin fasiki ne shin sallar su dinnan su a masallacin ta inganta ko bata inganta ba malamai suna da kaulani wasu malamai suka ce as-salatu wara al-fasiki sahiha sallah bayan fasiki ta inganta wasu malamai sun ce in dai mutum yana kalmar shahada yana la ilaha illallah ko da an tabbatar da yana aikata waɗannan fasikanci to in an yi sallah a bayansa sallar ta yi ba wai bace yi ba saboda ai fasikancinsa ai bai fitar da shi daga musulunci ba suka ce ai abin da ake so kai dai kai sallah a bayan wanda yake musulmi ba kafiri ba wannan shine ra'ayin jumhurul ulama majority na malamai mafi rinjayen malamai sun tafi akan as-salatu wara al-fasiq ta sallah ta halatta a bayan fasiki kun fahimci wannan wannan kuma shine mazhabin imam abu hanifa da imam shafi'i da imam malik da wasu daga cikin almajiran imam ahmad wani kauli kenan ina fata na fahimta wasu suka ce duk wanda ya sallah a bayan fasiki bai da sallah as-salatu wara al-fasiqi batil sallah bayan fasiki mai shan giya sallah ta baci sallah bayan matsinaci sallah ta baci sallah bayan makaryaci sallah ta baci wala tasihhu as-salatu ra'a ra'ayin waye ra'ayin Imam Ahmad ibn Hanbali shi kan ya saba Maliku ya saba Shafi'i ya saba Abu Hanifa ya saba dukkan waɗannan malamai cewa duk wanda ya sallah ya san fasiki ne limamin ya je bi sallah bai da sallah gaba daya to yanzu ya zamu da wannan rikici waɗanda suke ganin cewa sallah a bayan fasiki ta halatta ga dalilansu kamar haka akwai hadisin imam abu huraira riwayar imam al-bukhari manzo Allah sallallahu yake cewa dangane da shugabanni azzalimai annabi ya bada labarin za ku yi shugabanni azzalimai a bayan ci yace salluna lakum za su yi muku limanci suna jan ku sallah saboda a ka'idar shari'a shugaban mutane shine limamin su fa in asabu falakum wa lahum annabi yace idan sun yi daidai kuna da lada suna da lada wa in akhta'u falakum wa alaihim idan ku suka yi kuskure a wajen sallar nan to ku kuna da lada su kuma suna da zanibi sai malamai suka ce to in annabi ya ce fa in akhta'u in sun yi kuskure falakum wa alaihim ku kuna da sallah ku su suna da zanibi to ya za ku hana abi abi su sallah kenan kai baka da damuwa fasikancin sa ya shafe shi ne shi kadai kai bai shafe ka ba aka annabi ya faɗa a cikin hadisi kuma suka ce babu fa alaka tsakanin fasikancin liman da mamu shi ba mamu ba ruwansa da fasikancin liman fasikancin liman bai shafe ka ba in ji su da faɗa don yana shan giyarsa ko yana luwaɗinsa ko yana zanarsa kai abin da ya dame ka ya maka sallah da ruku'i mai kyau da sujada mai kyau kuma yana kalmar shahada ka rike wannan kalmar shahada yana la ilaha illallah amma kuma yana aikata wannan zunubai da haka kai abin da aka damu shin sallar da ya maka ya maka ruku'i mai kyau ya maka sujada mai kyau ya maka kaza mai kyau abin da suka ce kenan la alaqata lil insani bi biskil imami aw salahihi ko liman ya zama fasiki ko salihi to wannan ra'ayi ne suka faɗa suka ce ai annabi ne ya faɗa yusalluna lakum suna muku za su yi muku sallah idan kanu mutanen kirki ne idan kuma mutanen banza ne ma in za su yi kuskure suka yi laifi a ciki to laifin yana kansu ko ba ku da ba ku da dama suka ce wannan nassun ne wadihun fi sihhat imamatul fasiki wannan nasi ne a fili da yake nuna halaccin limancin fasiki dalilin su na biyu suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Abu Zar lokacin da ya ware saboda tsantsenin Abu Zar annabi ya ce gaje kai sallah tare da jama'a salli ha ma'ahum fa innaha laka nafila annabi ya ce kaje ka bi su kai kai sallah kai nafila ce fa innaha laka nafila kana da ladan kamar kai nafila kamar yadda cikin bukhari abinda ake nufi a nan annabi ya ce ya bi su sallah duk da waɗannan shugabanni da abuzar a lokacin yake guje musu ya bi su sallah fasikai ne ina fatan kuna fahimta akwai fasikanci to tunda an ce idan ka bi shi kai taka ta zama nafila ma'ana ka yi farillarka a gida ka bi su ta zama nafila suka ce to idan har in ka bi su din ta inganta ta zama nafila to me ya hana farilla kuma wanda aka ce ka bi shi nafila ta inganta to me laifi dan ka bi shi farilla kenan annabi ya tabbatar da ingantuwar ita kanta farilla din wannan duk maganganun akwai ta cewa amma ina gaya muku ra'ayinsu ne fahimtarsu in an zo fekewa za a iya bi a fafeke waɗannan maganganun dalili na uku suka ce malaman salafu sale gaba ɗaya sun yi ijma'i da anas ɗan malik da abdullahi ɗan umar allah ya yarda da su anas ɗan malik sahabi ne amma cikin yaran sahabbai abdullahi ɗan gidan sayyidina umar shi ma sahabi ne amma cikin ƙananan sahabbai sun yi rayuwa tare da hajjaj bin yusuf bin yusuf as-saqafi da na gaya mu hajjaj bin yusuf shugaba ne musulmi amma fasiki hajjaji yana shan giya kuma hajjaji liman ne hajjaji yana kisan kai kowa ya sani yana zubar da jinin musulmi ha kuma hajjaji liman ne shi ke hudubar juma'a ya musulmanci kuma anas ya fito ya bi shi abdullahi dan umar ya fito ya bi shi duk da cewa malamai sun bada ansa yaya akai suna sahabbai suka zo suka bi tabi'i kuma fasiki aka ce to ai shugaba ne su kuma sahabbai ne in suka yi fito na fito za a samu rabuwar kan musulmi da yawan mutane za su ce musa habi za mu bi to dan saboda kada a samu rabuwar kan musulmi suka rufe asiri suka je suka yi ta bin sallah haka wasu sun ce suna maimaita sallar su ne a gida to me suka dauka suka ce sun dauki wannan wanda suka bi hajjat din a matsayin nafila ne to duka dai maganar in dai sun bi shi din a haka ta yi a matsayin nafila to kenan ai ya halatta fasikin ya limanci kenan da sauransu kuma a lokacin ba su isa su cire shi ba wannan zai iya nuna mace kenan ashe sahabi ma yana iya zuwa ya ga wani abu yana gani a addini bai isa ya gyara ba shugabanka ne yana jagorantar ka shine Allah ya jarabe ka ya zama shugaba amma dan giya ya zaka yi shi ko yana neman mata ba inda zaka yi shi ka gama zagin sa ka gama duk abin da zaka yi shi din ne dai shugaban kuma taba shi kuma zubar da jini to sai musulmi ya koma gefe sai ya shiru ya kyamaci wannan mummunan aikin ina fata ana fahimta da yake sannan kuma suka ce ba a taba samun wata rana abdullahi dan umar ko anas dan malik sun ba da fatawa cewa sallar hajjaj ba ta yi ba ba su taba ba da fatawa suka ce duk wanda ya sallar a sallar a bayan hajjaj sallar sa ba ba kuma a cikin mutane ba wanda ya taba musu inkari ibnu umar ya za ka yi sallah a bayan hajjaj mashayin giya ya bugu ba na gaya muku ya taɓa musalla asuwa'i raka a hudu cikakku isha'i ya buga musu takwas wanda malaman fikihu ma fa cewa suka yi duk wanda ya maimaita raka'o'in wata sallah sallah ta baci ma haka a fikihu aka ce yanzu in ka zo wai da nulin rafkanuwa asubahi sai kai hudu saboda ka rafkana to ta ma baci dai ka sake sabuwa idan ka zo isha'i ka buga takwas suka ce ta ta mutu gaba ɗaya ba wani magana gyara kuma sai dai ka sake sabuwa ana yin kabli ne ana yin ba'adi ne in ka ƙara raka a ɗaya ko biyu in mai raka a hudu ne idan asuba ne ka ƙara ɗaya sai ka abin haka wasu malamai suka ce to amma hajjaj haka yake jin sa sallah yana buge ya zo ya buga karatun qur'ani tunda makaranci ne ya yarda da sallah ya tafi kuma dole a yi masa gaisuwa wannan abu ne mai ciwo bai da daɗi to amma dai tunda an yi wannan yana nuna cewa a shiri sallah bayan fasiki ya halatta in Allah ya jarabe ka da limamin garin ku fasiki ne baka da wani in ba shi ba ko musamman ma in azalimi ne watakila mai mulki ne in baka bi shi ba za a samu matsala yi ka je ka bi shi ka koma gida ka sake ka da kamar sala ina fata ana fahimta wannan kenan a dalili na hudu dalili na hankali suka ce wai ku da kuke cewa kar ai sallah bayan fasiki akwai wani malami ne kam da zai ce shi fasiki shi kadai idan yayi sallah Allah baya karba kuna da wannan dalilin kun gane tambayar tasu yanzu ba muna rikici ne akan abu fasiki sallah ko kar abu ba to akwai wani wanda ya ce in fasiki in mai shan giya ya sallah Allah baya karba dalili ingantacce akwai da'ifi kam mazinaci in yayi zina in yayi sallah baya karba barawo duk barawo sallar sa in yayi a banza ce ba a karba suka ce ba wanda ya faɗa haka kawai dai musulmi ne amma mai laifi azamin musulmi suka ce to tun da in shi karan karan in shi kadai dinsa idan yayi sallah shi kadai Allah yana karba za a ce sallar sa sa'at to me dalilin za a ce wani kare bin shi yanzu barawa ya wuce yana limanci a gidansa ya'yansa suka bi shi sallar ba ta yi ba ko matarsa ta bi shi ita kan tana da ma wani limami sama da shi ne ai babban limamin ta mijinta ko ba ka bane ba to wannan shine hujjojinsu suka ci tun da sallar sa in ya yi shi kadai an karba to kawai ya yi limancinsa waɗannan su ne kaɗan daga cikin dalilan waɗanda suka ce abu fasiki sallah duka fuskokin ku na ga kamar ba ku gamsu da waɗannan bayanai ba saboda ba daɗi a ce maka wai dan giya ka zo ka bi shi sallah kuma a ce ta inganta to amma ilimi ne bayan da za mu yi dole mu faɗa to waɗanda suka ce ba san sallah ba ta karɓu ba shine imamu ahmad imamu ahmad ibn hanbali ya saba wa maliku ya saba wa shafi'i ya saba abu hanifata ya saba jumhurin malamai kenan an bincika karaf kacaf wani dalili imam abu da ke da shi ingantacce tabbatacce da zai nuna cewa sallar sallah bayan fasiki bai halatta ba ba a samu ba tsantseni ne irin na imam ahmad kawai shi yana ganin yaya za a yi ya zo ya bada fatawa ya ce wai ka je ka bi fasiki sallah don ya zama liman ɗinka amma yana da dalilai kamar haka wasu hujjoji ne da yake dogaro su yace yanzu fasiki mutumin da yake fasiki ne yazo yana mutane neman ci ba da aminci ba da aminci a kansa kuma tunda ya zama liman aka bi shi a sallah to in yazo yana aikata sauran abubuwa na haram mutane ba koyi za su yi da shi ba haka imam Muhammad ya ce yace kuka tura shi ya wuce yana mutane limanci yana fasiki kenan in ya fita waje ma yana aikin jahilai ma ya siya to ai liman yana yi muwa bari mu je mu yi yace ba a da aminci zai iya dora mutane akan haram din liman ne dan giya ya mutane limanci sai a ganshi a gidan giya kuma wani ya zo ca to ai tunda liman yana sha ni ma bari je in sha aka ce ba a da aminci zai iya dora mutane akan wannan haram din ko ma yayi wa'azi ma wataƙila ya kira su ya ce ku ku aikata wannan munkarin in mara tsoron Allah ne sannan abu na biyu suka ce wannan ana tauyi darajar limanci ne yan mazhabar imam ahmad suka ce ai tauyi darajar limanci ne a ce wai wai fasiki shine limamin mutane suka ce wannan intiqasu ne min makanatil imamati kuma wulakanta imtihan ne wulakanta harka ta limanci ne wanda sha'airuddin mafi wato mafi girman addinin Allah shine sallah akan akan wato wato wato musulunci akan sai ginu a ce wai a tura fasiki shi zai mutane limanci ma Muhammad yace ya za a yi wannan abin haka yace sam bai aminta ba sannan kuma matsala ce tunda babu nasi akan ijtihadi ne su waɗancan ga abin da suka rike shi kuma ga abin da ya rike da haka a mazhabar Imam Ahmad ba za a bi fasiki sallah ba to yanzu ya za ka yi ko da baka iya buɗe baki ka ce sallar fasiki lalatacciya ba ce to kai kana da ra'ayin ka ce duk wanda yake fasiki ne ba za ka bi shi sallah ba kana da wannan ra'ayin saboda ai sallaka yancinka ne ibadarka ne addininka ne kenan duk limamin da ka tabbatar fasiki ne to sai ka kauce masa ka je ka bin adili wanda yake kokarin kwatanta gaskiya yana nisan alkaba'ir kuma baya miƙewa ya dage kullum yana kan aikata munanan wato ƙananan ayyuka wannan shine abinda malamai suka faɗa Allah ya musu rahama to sannan sai kuma maganar sallah a bayan mace malam yace a karatun kun ga gurin ko walamra'atun wa khunsar rijal lirijal wa khunsa lirijal ba a bi halatta ba ai sallah a bayan mace kada maza su je su bi bayan mace mace ta zama ita ce limamiyar su sam fala tajuzu imamatu mar'ati lirijali mace ba ta yi wa mata limanci na sallah wannan bi ijma'il ulama'i ijma'i ne wanda duk ya saba to yayi ya zama shazi kenan amma an samu wasu malamai da suka balla ijma'in suka fita daga cikin ijma'in suka ce ya halatta mace ta yi wa maza limanci irin su ɗabari da irin su dawud zahiri suka ce ya juzu an ta'ummal mar'a arzija ɗabari da dawud zahiri ya halatta mace ta yi limanci wa maza amma wannan ra'ayin ka wullar da shi ra'ayi ne da bai da ƙarfi me yasa ba an rena darajar malaman da suka faɗa ba a'a waɗanda suka fi su yawa da ƙarfi sun saba wa abin da suka faɗa ba zai yi ba a ce a tura mace ta zama ita ce limamin maza manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ma aflaha qaumun wallahu amrahum ra'a ma aflaha qaumun wallahu amrahum ra'a ko lam yufliha qaumun wallau amrahum ra'a duk mutanen da suka walittar da suka shugabantar da mace a cikin sha'anin su ba za su rabauta ba da wannan dalilin ne wasu malamai suka istinbadi da wannan hadisin suka hana mace ta zama tana yin shugabanci alwilaya al'amma mace ta zama babban shugaban mutane shugaban ƙasa a gwamna a white sauransu da wannan dalilin saboda annabi ya ce ba mutanen da duk suka mai da mace ta zama ita ce shugabansu to irin wannan wilaya amma babban shugabanci to ba za ta rabauta ba duk da wasu sun yi ta maganganu suna kawo wasu uzurori cewa ai ita kanta demokradiyyar ma dama ai ba akan tsarin Allah ake yin ta ba dukanta ma gaba daya ginuwarta namijin ma da yake zuwa yake yin shugabancin ai ba a tsarin da Allah ya ce ai shugabanci yake ba za ka daidai shi da macen da namijin duk kusan ɗaya ne a wajen rashin bin abin da shari'a ta ce amma dai wanzu Allah ya hana mutum ya sa mace ta zama ita ce shugabansa Wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mafi alkhairin ayyukan ku shine as-salat mafi alherin aikin ku shine sallah suka ce yanzu yaya za mu iya ɗaukan mace da aka ce wilayatul amma gama garin shugabanci na ƙasa na al'umma annabi ya ce ba za a rabauta bayan an sata sai mu ɗauki abin da ya fi tsada a addinin mu shine sallah mu sata ta yi limanci kun gane istinbadin hadisin idan har annabi ya hana ta shugabanci na gaba ɗaya haka wilayatul amma ha to kuma annabi ya ce mana wa'alamu anna khaira amalikumus salam duk ayyukan ku na duniya gaba ɗaya ba abin da yafi sallah alheri suka ce to yanzu wancan ma an hana ta ta yi kawai sai mu zo mu ɗauki sallah mu miƙa wa mace kawai tana mana limanci kun san akwai wata ƙasa da aka samu mace fa limamiyar juma'a har mun bari ta aka ɗauke ta a bidiyo ta yi hudu ba kuma ta wuce masallacin duk maza a ciki saboda tsabar shakiyanci ma to shakiyanci ne wani wala haka aka yi ta yadawa kuma aka aka ta inkari aka ta mai da martani wasu suka ce ita ba musulma ba ne dan me ta sa hijabi ta rufe jikinta dan ta zo ta yi limanci wa maza sai a ce bai yi ba yan yancin mata kenan suka yi tayi da kuma masu dan rubabbiyar aqida aqida dai ga ta ga nan Allah sawai da haka wannan maganar ta cewa mace ta limanci gaskiya magana ce mai rauni ina fata ana fahimta yawwa abu na abu na gaba za mu zo mu ƙara yin bayani akan wannan sai kuma mai hunsa hunsa shine mata maza kun san waye mata maza mutumin da yake da al'aura guda biyu yana da al'aura na namiji kuma yana da al'auran mace wato Allah mai halitta Allah mai rufe asiri malam ba mamaki abokinka da kuke tare haka yake baka sani ba to ai ba nunawa ake yi ba duk wanda i bayyana yana da al'aura hunsa mushkil ne to wannan baya limanci kuma yaya abun suka ce hakan ne zaka ga alamar al'auran namijin wani al'auran macen ya fi rinjaye a jikinsa amma kuma ga zakarin namiji kuma yanzu wannan ya za a yi aure amma kuma a sifarsa da hula irin na maza babbar riga irin namiji amma in ya tsuguna tsarki ana gane uwar da ta haife shi ma tana abin nan irin wannan kuma da an haife su ba a barin su ba wando kuma uwar su ba ta ba da shi wanki a je a wanke shi asirin sa ake rubuta ake rufawa to wannan duk lokacin da ya zama mutum yana da wannan sifa to kada a nada shi ya zama liman in kuma ba a gane ba wato to shi dan Allah ya rufe asiri kada ya wuce ya yi limanci tunda shi tunda an yi magana akan limancin mace to ai rabin sa mace ne rabi namiji wani wallahi hannu ne ko yake da shi amma namiji ne wani kuma zai dan daga kamar yana nonon amma ba zai ba zai fito sosai irin na mace ba kawai sai ya miƙar da shi ta sa manyan riguna ba za a gane ba amma hatta alamar nonon yana da shi Allah mai halitta ya rab Allah Allahumma astur Allahumma astur to wannan a mushkila kenan sai kuma maganar da malamai suke tattaunawa a kai shine matsalar liman da ladan wane ne ya fi falala da liman da ladan na farko dai me yasa aka kawo matsala a nan yanzu ana maganan a sallah ne da liman da ladan wa ya fi kamata ya wuce sallah ya ja sallah liman ko ta yi to wai malamai sun sabani wasu sun ce sam ba su yadda ba ladan ya fi liman daraja ya fi liman matsayi akai ta rikici wasu kuma suka ce liman ya fi jumhurin malamai suka ce sana'ar limanci ba za a taɓa kwatanta ta da sana'ar ladanci ba a jumhurin malamai majoricin malaman musulunci suka ce a yau ai ladanin ma ba da ya kira ai ya gama aikinsa da ya kira mutane mai yake so a yi sallah yanzu wannan wasila ɗin ita ce tafi asali ko ko abin da za a yi abin da za a yi ina fata ana fahimta ya gama kiran sallah ba so yake dai a zo a yi sallah ba da shi da liman ɗin ba za su haɗa a yi sallah ba suka ce to ai kaga limanci ya fi ko haɗawa ba za a yi ba sannan kuma akwai sharuɗa da aka sharɗanta masu tarin yawa na falala dangane da liman amma shi ladan ba ambace shi ba sannan kuma liman an ce sallarsa ba ta inganta sai yana da kaza yana da kaza yana da kaza tsefewa da aka yi yanzu duk ba magana muke akan waye zai limanci waye zai ladanci zai ba zai waye zai ba suka ce duk wannan maganganun fa babu akan ladan suka ce ladan duk wanda ma yaje ya kira maka sallah ma dai ba dai ka ji muryarsa ba ka zo kai kai sallah ba ya ce ka bincike wani ladanin ka ya yake ya yake ladani ya hoye dai ai hakuri suka ce liman an ce in yana da wasu sifofi ne sallah take inganta ka taba jin an ce kiran sallar ladan bai inganta ba sai yana da kaza yana da kaza irin sifofin liman a'a suka ce a suka ce yanzu babban ma magana ma yanzu ka taɓa kwatanta maganar kujerar manzan Allah sun salama da kujerar Bilalu? Ina, suka ce wanda fa yake limanci fa yana kwaikwayon kujerar annabi ne. Wanda yake ladanci kuma ya makale ne akan kujerar su Bilalu da Abdullahi ibn Ummu Maktum. Suka ce don a nuna maka abin da yake nuna maka falalan limanci akan ladanci. Duk khulafa'ur rashiduna ɗin nan limamai ne. Kuma da aka zo wa aka fi zaɓa wanda fi kowa a cikinsu. su. saboda falalin limanci kaga abubakar ya yi limanci bayan annabi umar ya yi limanci bayan annabi usman ya yi limanci bayan annabi aliyu ma ya yi limanci bayan annabi kaga waɗannan yana nuna mana ce ashe wani kujera ne mai matsayi sai manyan a cikin sabon ma sai manya ne suke kai da suka tashi dukan ladane suka ce a gaya musu wani dalilin da aka ce annabi ya taba kiran sallama gaba daya ai dole in juya saboda jama'a tana nan bangar annabi ya taba kiran sallah suka ce annabi bai taba kiran sallah kawai ya ce ladanai suka ce ladanai ku je ku kira sallah kawai amma maganan ladan ya gwada kansa da liman ko mafarki yayi sai ya ja sadaka da rago da guli-guli ina fata ana fahimta to ra'ayi na biyu suka ce ina ladanci ya fi kiran ya fi limanci wannan riwayar imamu ahmad ne a wajen imamu ahmad ko kwata-kwata ba a kwatanta darajar ladan da liman ladan ya fi daraja a wajen imamu ahmad kuma da yawa cikin almajiran imamu ahmad suna goyon bayan wannan ra'ayi suka ce ga abin da annabi ya ce da kun san falalar kiran sallah da da ƙuri'a za ku ya ce kaji inda annabi ya ce da ka san falalar limanci da ka yi ƙuri'a yishi ladanci kowa ne yake a cikin mutane amma limanci ba kowa ma zai iya liman ai ko bai zama liman ratibi na masallaci ba zai zama liman a gidansa imam Muhammad ya ce sam kuma ya ce wannan shine mazhabansa al'adanu afdalu min al'imamati kiran sallah ya fi limanci akwai riwayar da aka ruwaito daga umar dan khattab shi ma umar dan khattab yana da wannan ra'ayi ya ce wallahi laulal khilafatu la azantu da ba dan nauyin da aka dora mun ni halifa bane wallahi da kiran sallah zan yi ta yi annan mutu in ji wa in ji umar mutanen sun fara numfasawa sun fara dagawa kenan ita ma tsara bayyanta kuma man sai ce ai annabi imam ahmad ya ce ai annabi ma ya riga ya raba yace al imamu daminul wal muaddin mu'taman me ma'ana al imamu damin imam yana ɗauke nauyi na masu sallah da zasu biyo bayan shi wal mu'azzin mu'taman yace ladan kuma amintacce ne yanzu aka ce kai ka kwatanta da wanda aka ce ya biya ko zai dauki nauyi da wanda aka ce shi kuma ya amintacce ne annabi yace amintacce ne yace a hadisi daya yace a hadisi ma ya gama yace Allahumma arshidil a'imma annabi ya ce ya Allah ka shiryar da limamai ka ji addu'a da musu Allah ka shiryar da limamai ladane fa yace wa firlil muazzinina ladane kuma kama yafe musu sai suka ce kenan kaga ladane su kan amma shiryar da su neman gafara ma ake ne kenan gaba ne kai mutane da mala akwai yanka wallahi haka ya dage yace sam hadisin Abu Dawud da ni Imam Ahmad kuma ya ruwaito shi a cikin Musnad ɗinsa daga Abu Hurairah suka ce wannan yana nuna mana lalle harka ta limanci ba ta kai ladanci ba riwaya ta zo a a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ni araka tuhibbul ghanam wal badiya Abu Zar kenan manzo Allah ya lura da Abu Zar sahabi ne a cikin sahabbai ya ga mutumin nan shi ya fi son rayuwar kauye da daji haka tabiyar Abu Zar yake ya fi rayuwar gefe gefe gefe yace to fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatik Abu Dar idan har kana cikin gonarka ko kana cikin ƙauyenka ko kana cikin dabbobinka fa azzanta lis-salati to ka zo yin kiran sallah farfa sautaka bin nidai to ka daga sautinka kai kiran sallah yace fa innahu la yasma mada sauti al-mu'addin jinnun wala insun wala hajarun wala shajarun wala illa shahida lahu yawm al-qiyamah Abu Dar ina shaida maka duk aljanin da ya ji sautin ladan duk mutumin da ya ji sautin ladan ko ya zo sallah ko bai zo sallah ba duk dutsen duniya da ya ji sautin ladan duk bishiya da ta ji sautin ladan wallahi waɗannan abubuwan gaba ɗaya guda biyar sai sun yi wa lada ne shaidar ce wannan bawan Allah mutumin kirki ne shi yake kira sallah Allah ka bashi kira aljanna Imam Muhammad ya ce kuna da wata magana bayan wannan ya ce akwai wani zance bayan wannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai ya fada a cikin hadisi atwalun nasi ana qari yawmul qiyamati suka ce abin da yafi komai tashi hankali kiyama menene suka ce wai me ake nema ne gaba daya da sallar da komai ne ake ba dai akwai mutane kiyama to idan rana ta sauko Allah ya saukar da rana ta yi kasa kasa mutane suka tafarfashe suka tafasa za a yi gumi gumi sai ya shiga zira'i wajen nawa saba'in a cikin ƙasa sannan kuma gumi zai wa mutane linjami har kafaɗar su gaba ki daya wanzu Allah ya ce a ran tashi alƙiyama ba wani ladanin da wannan gumi zai shanye shi babu shi almu'azzini na aqwalun nas na karku kabbara amma ku tuna hujjojin wadancan na da kuma suka ce ai annabi ya riga ya gama bayani to yanzu ya za a yi an buga fa sosai an da ka doke doke aka yi ta yi akan wannan barin dalili da hujjoji to daga ƙarshe dai abin da malamai suka ce da Allah a daina jayayya kar a bari ladanai su rena limamai malala suka ce suka ce kawai a bazance liman ya fi ladan shi ma ladan din ya yadda tunda yana tura liman gaba kuma ya bayar ya bi ya bi baya shikenan kawai a bazance ina fata ana fahimta yawwa to wannan kenan um manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi ta magana gaskiya akan falalar kiran sallah a cikin hadisai masu tarin yawa da haka abu ne mai daraja abu ne mai matsayi abu ne wanda yake yana da kima kwarai kwarai kwarai kwarai da gaske sannan wanda duk zai zo ya kira ka ka zo kai sallah ai kaga yana daraja wanda suka ce limami kuma ba shi yake ma wa'azin ma gaba daya ma san falalar sallan ba suka ce ladanin ma yaushe ya zo kira sallah ba da liman ya wa'azi ma ya san ma muhimmancin ita sallah ba gaba ki daya ina fatan kuna fahimta ai sai da aka yi mai wa'azi ma ya gane muhimmancin ma kiran sallah da ba ai ba da da yana can yana wata duniyar sa gaba ki da to wannan kenan sai ci gaba da abin da muka fara tattaunawa a kansa shine magana akan limancin mace da kai za mu rufe limancin mace na farko dai akwai maganganu guda biyu a wani ra'ayin daga cikin maganganun malamai na farko akwai ra'ayin hanabila da shafi'iya suka ce innal mar'ata ta ummun nisa'a yanzu mun dawo akan limancin mace ga 'yan uwanta mata shin idan mace ba ta yi wa maza limanci ba mun rushe wancan ra'ayin na farko to shin mace za ta iya yi wa 'yan uwanta mata limanci ko ba za su yi ba akwai ra'ayi guda biyu da imamu shafi'i da imamu ahmad da shafi'iya da hanabila sun ce babu wani dalilin da ya hana mace ta zama limamiya a masallaci ta yi mutane limanci ko an je gidan biki ko kuma watakila wata mace ta bude masallaci a gidanta na mata zalla ina fatan kuna fahimta ko a wani gida family house ne akwai mace mahaddaciyar qur'ani su rinka haduwa a wani ɗaki suna limanci mace ‘yar uwarsu ta yi musu limanci da hanabila da shafi'iyya suka ce babu wani laifi me dalilin ku suka ce ga hadisi a cikin abu dawuda ga hadisi nan a cikin musnad imam ahmad akwai wata mata a zamanin manzan allah sunanta ummu waraka sunanta me ummu waraka ummu waraka ita ta daga kafar ta cap bata tsaya ko ina ba sai gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ni ina ta taron mata a gidana muna yawan haduwa ina so ka bani dama zan rinka limanci wa matan gidana suka ce wannan ummu waraka din imra'atun saliha sahabiya ce salihar mace kuma mai ilimi wanda Allah ya ce a ki je ki ta yi musulmanci ki je ki musu da haka a zamanin annabi alayhi salatu wassalam an samu mace mai suna ummu waraka tana yi wa 'yan uwanta mata limanci da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka in an zo gidan biki ko an zo wani taro ko an zo wani abu ko a makarantar mata ko a wani abu sauransu babu laifi a masallacin mata a naɗa mace ta rinka yi wa 'yan uwanta mata limanci saboda annabi ya bada dama wato ga ummu waraka ta limanci to ya magana kiran sallah sai aka nema mata wani tsoho tsohon mutum makafu a'a ma kafiful basari malam ka duba taka tsantsan din addini malam an ce ta limanci to ai za a kira sallah dan saboda mata su furfuto ko to sai aka zaban mata ladani makaho ya tsufa aka ce furfura ta lullube fuskarsa nan girarsa duk ta yi furfura wani mai riwaya yake cewa wallahi na gan shi wallahi girarsa har ta faɗo ta sauka ƙasa da itace da sanda yake zuwa sai je ya kira wa ummu waraka sallah ta je ta yi ta yi limanci me hikimar saka makaho saboda kar ya ga matan mutane ka duba yadda shari'a take ba da kariya wa iyalanmu amma mu kuma yau muke tallata iyalanmu muke baza iyalanmu muke watsa 'ya'yanmu mata kuma makaho yanzu irin kasashe na laraba da ke gani masu abin da musulunci yanzu ko makarantar mata ne ana sa mai gadi wanda yake kula da makaranta da sauransu za ga mai gadi yana gadin makarantar matan aure na farko dai ba za ka taba ganin malami namiji ba in ka ga malami namiji to tsoho ne tukub ko makaho ko yayi tsufan da kawai daman lahira yake nema to sai a sa shi yana koyar da mata inda suke kula kenan ko kaga tsoho ne amma shi yake gadin kofar makaranta bai da ar lin nisa bai da wani sha'awar wata mace ba abin da shi zai zauna a kofa yana ganin shigensu da ficensu wannan masu kula da addini kenan ba wai fa namiji yazo yana kada ganga mata suna rawa ba kuma la ka kula fa dan uwana ba wai fa ka aurar da yarka maza su zo a hadu ana kida ana kada jiki ana daukan hoton su ana nuna ba wannan ba fa mai gadi da zai gada makarantar su tsohuwa ka dauka yanzu haka a haramin madina ko haramin maka ana samun malamai da suke karantarwa a bangaren mata amma wallahi malamin da yake karantarwa za ka ga 'yan sanda sun jawo shi sun shigo da shi idan suka miƙo shi kun fahimta in suka miƙo shi shiga masallacin mata to sai su miƙa shi sai kuma mata 'yan agaji na cikin masallaci ko jami'an masallaci sai su rike sandarsa sai su ja shi sai su nuna masa kujera su shoyin din kujera gare sai ya zauna ita zuba karatu a cikin masallacin annabi amma baya ganin kowa wallahi a yanzu nan han ana yi saboda suna da kamewa suna da kula ko limamin masallacin ba za a bari ya je keɓanta da mata yana koyar da su ba ko yanzu kaga abu ne buɗaɗɗe kawai muna da makarantun mata muna da abubuwa Allah sauye to wasu sun ce ai matan ne sun ki su yi karatu sai dai kishi da bala'i su je su yi karatu su yi ilimi su yaye wannan damuwar ba za su yi ba to amma dai wannan shine yake nuna mana a halaccin mace ta limanci to shikenan in ya musu kiran sallah sai ya tafiyarsa wasu malamai da suke kafa hujja suka ce to ai mun kun ba mu ma hadisi waɗanda suka ce ya halatta mace ta yi limanci wa mazan suka ce yanzu anan a hadisin a ina aka ce shi wannan tsohon in ya kira sallah juyawa yake gida ai binta yake yi ina fata kula fahimta wasu ka ce a abinda shari'a ta ce an naɗa mata lada ne ya je mata ladanci to kuma mu muna da ka'idar da mace ba za ta yi limanci wa namiji ba don haka baya bin sallah kiran sallah kawai yake juya ya tafiyarsa wannan shine zance wanda ya fi inganci ina fata ana fahimta da malikiya da, da kuma hanafiya rabuwa gida biyu aka yi mazhabobin nan guda hudu su shafi'iya da ahmad ibn hanbali suka ce ai mace za ta iya limanci wa yan uwanta mata yan uwana yanzu na magana ne akan limancin mace wa yan uwanta imamu maliku da imamu abu hanifa ya ce sam hatta yan uwanta mata ma ba za ta musulmanci ba to wannan me wannan kaulin me matsayinsa kaulun da'if kauli ne mai rauni kenan yanzu abin da zamu tike akai shine lallai abin da yake mafi inganci mace ba za ta yi wa mazalimanci ba amma mace za ta iya wa ƴan uwanta mata limanci wannan shine magana mafi inganci ko da an kawo magana imamu malik da imamu abu hanifa ra'ayukan suna da rauni sun kafa hujja wai akwai wani hadisi akhiruhunna haisu akharahunna Allah wai annabi ya ce ku jinkirtar da mata tun da Allah ya jinkirtar da su wannan hadisin da'if ne eh hadisi ne mai rauni hadisi ne bai inganta ba da kuma annabi ya ce khairu suhufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha mafi alherin sahun mata shine na can baya mafi sharrin sahun maza mafi sharrin sahun mata a matsalaci sahun da yake na gaba yana dab da maza suka ce a wannan mazhabobin guda biyu da malikiya da hanafiya suka ce matan da aka ce in ta yi sahun gaba ma sharri ne ya za a ce a wuce ta zo ta wuce ta yi limanci shine dalilin su to wannan shi ma hadisi ingantacce ne amma istidlalin sun saba masa menene zance mafi inganci ya halatta 'yarka mace mahaddashiyar Qur'ani ka hada mata yan uwanta mata ko uwarta su rinka limanci a gida wannan ya halatta to yaya ake limancin sahu ɗaya za su yi ita macen sai ta zama tana cikin tsakiya ita ba za ta wuce gaba ba kun fahimce ni kawai za a yi sahu ne ɗaya biyu uku ina liman ɗin tana gaba tana tsakiya in ta daga sautin ta ta yi sai su bi ta haka ake limanci kuma ya halatta wannan babu laifi to sai maganar limancin yaro a karami ya yi wa ƙanana ina da lokaci ko na cinye? subhanallah to za mu tashi insha Allah karatu na gaba hukuncin yaro karami ya yi wa manya limanci zai yi kuma yaron wani irin yaro dan karamin yaro ko kuma mayyazin yaro shine abin da zamu tattauna insha Allah ta'ala abin da na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuba harshe muna neman afuwar Allah ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh